أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma badu yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin laraba wanda yau wata na hudu a musulunci wata rabiu thani yana da kwana goma sha biyar hijira kuma yau na da shekara 1444 daidai da tara ga watan sha ɗaya miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Uthman bin Affan da ke wannan unguwa ta Hamadu Kafi Bypass a nan fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na Sufatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam na babban malami al'allama Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a duk mako irin wannan idan masu bibiyar ba su manta ba muna cikin al'adkaru ba'ada salah al'adkaru ba'ada salah ai ba'ada salatul maktuba zikiran da ake yi bayan an yi sallama daga sallan farilla bayan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah misali to shari'a ta baka doka ka aiwatar da wa'ansu zikirai to muna cikin wannan azkar din sai lokaci cin mana mun karanta nau'o'in zikiri guda uku za mu tashi a mai namba ta hudu insha Allah a shafi na 161 shafi na 161 wannan kuma shi ne darasinmu na 66 a wannan littafi insha Allah Allah ta'ala ya mana jagora farkon shafi mai namba na 161 maliki cewa wa an abdullahi bin zubair daga sahabi abdullahi bin zubair radiyallahu anhuma wannan sahabi da shi da babansa duk sahabbai ne shi babansa yi shi ne zubair ibn al'awam iya cikin ashiratul mubashiru na biljanna sahabbai goma da mazan Allah ya tabbatar da su ‘yan aljanna ne kuma shi wannan abdullahi ɗansa jikan sai na abakar ne radiyallahu an domin ɗan gidan da na asama ne da na asama addaci ga da na aisha radiyallahu an shi yasa kuke ji ana yi wa na aisha alkunya na ce ummi abdullahi an fahimta ita na aisha ba ta bayiwa ba to ana ce mata ummi abdullahi wannan abdullahi ake nufi domin dan addatta ne sai ake jingina shi zuwa gare ta kuma wannan sahabi shine wanda aka haifa bayan an yi hijira daga maka zuwa madina duk matan sahabbai nana asma ce ta fara haihuwa bayan hijira wannan shi aka fara haifa a madina bayan manzan Allah ya taso daga maka ya dawo madina har ma a lokacin yahudawa suna cewa ai an sihirce matan sahabbai an musu asiri ba za su haihu ba to ana cikin wannan cece kucin kuma sai Allah ta'ala ya kaddara haihuwar Abdullahi bin Jubair kuma Abdullahi bin Jubair shine mutumin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗora shi a dutsen roma a wannan yakin uhud da aka yi a dutsen roma ainihin ya ce kada kowa ya sauko daga wannan dutsen ko da sahabbai sun ga ko da su ɗin waɗannan sun ga an zo an farma manzan Allah da sahabbai ana karkashe sun zauna ana shi manzan labiya kwamandancin wannan rundunar ta kan dutsen roma wajen sahabbai hamsin da wani abu ko arba'in da wani abu da ake fada Allah ta'ala ya kare da shi to a takaice wannan shine Abdullahi bin Jubair Allah ta'ala ya kare da shi da shi da baban shi annahu kana yaqul yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada fi kulli salatin hina yusallim a kowace sallah yayin da manzon Allah ya ce assalamu alaikum yana faɗi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahu an-ni'mah ولو الفض ولو السناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة رواه مسلم مالك يتوى عبد الله بن جبير yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa fi kulli salatin a kowace sallah bayan ya yi sallama shi ne hina yi salli a lokacin da ce assalamu alaikum an fahimta zai ce la'ilaha illallah ba abin bauta da cancanta sai Allah wahada hula shiri kala Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya lahul mulku walhul hamd mulki Allah ne mallake shi kuma godiya ma ta tabbata ga Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala shine mai iko akan komai la haula wala quwwata illa billah babu dibara babu ƙarfi sai nan ga Allah mai girma da buwaya la ilaha illallah ba abin bauta da cancanta sai Allah wala na'budu illa iyyahu ba wanda muke bauta sai shi shi Allah din kenan lahu ni'ima ni'ima na gare shi walahul faddu farla ma tana gare shi walahul sana'ul hasan dukkan yabo mai kyau iya ga Allah subhanahu wataala la ilaha illallah Allah shi kadai ne wanda ya cancanci abauta masa mukhlisina lahuddin muna ikilasin addini dan shi muna tantance da tsabtace addini dan shi walau karihal kafirun ko da kafirai sun kyamaci haka ne an fahimta to iya cin azkar da manzon Allah yake yi bayan sallar farilla idan yace assalamu alaikum bayan Allahumma anta salamu minka salam ko bayan astaghfirullah astaghfirullah sau uku la ilaha illallah zuwa can Allahumma la mani limma adaita sannan kuma iya goyawa da wani an fahimta iya yin wannan kamar yadda Imam Muslim ya fito da hadisi wa qala shi Abdullahi bin Jibril yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna manzan Allah ya kasance yana karanta waɗannan ma'ana yana sa su cikin tasbihansa shi ne yi hallilu bihinna duburi kulli sala ya kasance iya karantawa kuma iya sa su cikin tsarin tasbihansa da yake yi bayan kowace sallan farilla rawahu muslim hadisin ya cikin sahihu muslim an fahimci wannan addu'a ce wanda take cike da tauhidi da kuma fawwala wa Allah al'amarin shi da kuma nuna gajiyawarka da kai mai rauni ne a gaban Allah da yabansa da irin kalmomin da shi manzan Allah ya yi bi Allah ne da kuma tabbatar da kan cewa kai bawansa ne kuma kana masa bauta shi kadai kuma kana iya itirafin ikilasi ma'ana yi don shi ba don kowa ba wanda wannan abin yana da wahala a wannan rayuwar ta mutum yin addini don Allah yin sauran ayyukan ibada don Allah yana da wahala sai wanda Allah ta'ala ya zaba a galabiya za a ga dan wani abu ya zo wani ya jingina addininsa ko ƙoƙarinsa kan wani abu wanda kuma taɓewa ce a duniya kuma taɓewa ce a lahira shi aikin ibada ba a yi don kowa idan ba Allah ba ko mun ƙanƙantarsa kuma ko mun girmansa da ka san irin ladan da ake samu wajen aiki ko hidima wa addini to bai ma dace a ce kayi addini da wani ba don ba shi da abin da zai biya ka da za a haɗe dukiyar duniyar nan kaf ba ta kai girman darajar lada guda ɗaya a gun Allah ba lada guda ɗaya a gun Allah to kaf dukiyar duniyar nan ba za ta sai shi ba tunda idan an je lahira kafiri zai buƙaci ya ba da wannan duniyar kaf da ya mallake ta akan Allah ta'ala ya tsamar da shi daga wuce kai aljanna Allah ce ba zai yi ba an gane ko innal ladina kafaru anna ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu lam tadaw bihi da a ce iya da duniya da kwatankwacin duniya bayan wannan to da ya faishi kansa da ita agun Allah kungan an ji kiyama maganar dukiya da duniya duk ba a maganarta an bar ta a baya da me za a yi magana da lada kasuwar lada ce take ci a lahira lada da zunubi su ne ma'aunin darajar mutum da kuma faduwar mutum an fahimci nan ba naira ba dala ba pound ba komai al'ajiru wasawab azambu wal iqam wannan shine irin yaren da zaka ji ana yi a lahira kenan aiwa ne ya tsira domin ladansa mizaninsa kilonsa ya yi nauyi ɓangaren aikin alkaini aiwa ne ya faɗi wane ya yi hasara kilonsa ɓangaren shari ya yi yawa wannan yaran kaɗai za ka ke ji ana yi alahira lada zunubi lada zunubi ya sa mazan Allah ke cewa hal ta dari manilin muflis ya kusa bai na kusan taɓaɓɓe hasararre sabi suka ce manzala matsayaci mana wani ba shi da komai ba dinare ba a zurfa shi a ba wannan layin nake muku magana taɓaɓɓe a lahira a gaban Allah man ya'ati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin an gane taɓaɓɓe shi ne wanda ya je gaban Allah subhanahu wata'ala ga tarin ayyukan lada ga sallah ga azumi ga sadaka ga zakka ga kaza ga kaza ya ji da ayyukan lada da yawa shi dai ɓangaren shatama haza kazafa haza daraba haza akala mali haza ya bigi wannan a duniya bai yafe masa ba ya ci haƙƙin wannan bai yafe masa ba ya yi wa wannan ƙazafi bai yafe masa ba ya yi wa wannan shirbi bai yafe masa to idan an je gaban Allah sai a dinga ɗauko ladaddakinsa na sallan nan da azumin nan ana biyan bashi da su ai ya zagiwa ne ya ce mai ɓarawo kuma ba shi da ibinin na cewa na ɓarawo ne shikenan sai a jabto sallar ka a biya shi me yasa ka ce mai barawo ko kuma wani ya wuce ya ce masa mazalaci ne shi kuma ba shi da dalili ba shi da hujja ya mai kazafi sai a dauko ladan azumin ga ko sadakar ka biya shi ai wancan ma ta fice ya ce mutumiyar banza ce kuma ba shi da dalili ba shi da hujja kawai zakin bakin sa ya fada to sai a ce ebo ladan sa a biya ta haka za a dinga yi sai ai ainihin an biya dukkan wanda ainihin ka ciwa bashi a lahira dukkan wanda ka ci masa bashi a duniya wallahi tallahi sai an biya shi da ladanka kuna ji ko yasa ku san abin da za ku faɗa da bakinku ku san irin abin da bakinku zai girbe muku a gubal kiyama ka ga wani ka ce ai mutumin banza ɗan iska wani ai ɓarawo ne ai wani mazinaci ne ai wani da ka san abin da yake yi wallahi duk ladanka kake ziziyewa ibadar da kake wa gibi ya sa manzo Allah ke cewa shin ba ku san abin da ke kifa mutane wuta da karan hancin su ba illa ila hasaid alsinatihim face irin abin da harshen su ya girbi musu ka zauna a temple ko a baiwa ne ya wuce ka zage shi ka ji labarin wani a rediyo ka mai shiri ka ga wani a waya ka zage shi ka ga wani waye ka kushe masa ka yi kaza to ka sani illa danga kake wa gibi ladanka kake wa illa duk wanda ka zaga ka ci mutunci ka ci mai dukiya ka mai kazafi ka mai kaza ka mai kaza wallahi a kiyama sai an dauko ladanka da kake gani kuma a lokacin ba ka da kudin da zaka sai ladan a dinga ebe ladanka ana biyan bahi da shi sannan kuma in ladanka ya kare ba a gama biyan bashin mutanen da ka ci mutuncinsu a duniya ba ko ka ci dukiyarsu a duniya ba so kuma sai a dinga ɗauko zunubansu ana yaba maku ladan da za ka biya ya ƙare so kuma suna da zunubi zai zai musu matsala sai a dinga ɗauko zunubansu kuma ana lafta mutu manzan Allah ce zama zero ba da komai kuma aje ba sha wuta to wani shine muflis in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam so da kamu kiyaye wani hadisi manzan Allah ke ce sallallahu za a je ga wanda yayi zina da matar wani inda ya kafar ka gangancin ka yi sa ka yi zina da matar aure to manzan Allah ya ce a ranar alkiyama za a buɗe wa mijinta mijin matar da ka yi zina da ita a buɗe mai taskar ladanka manzan Allah ya ce Allah zai ce babin da yake so a ciki kana jiwo wallahi ta layaka manzan Allah ya ce za a buɗe mai taskan ladan ka kai mazinacin da ka yi zina da iyalin shi a duniya za a ce ya ebi duk abin da yake so a ciki kana ganin zai bar ma wani abu kuwa a to shi kenan kuwa kana ganin zai bar ma wani abu anya duk abin da yake so Allah zai ce iba a cikin ladanka akan abin da kai cikin minti goma ko sha biyar ka gama ka je ka ji akan ka bala'in da bahi da ƙarshe saboda muka kiyaye yadda ka san za ka yi aikin lada to ka san akwai abin da ke rushe ladan akwai abin da ke rushe ladan wallahi ku yi taka tsantsan da abubuwan da ke rushe lada Allah ta'ala ya mana jagora a hadisi mai namba na biyar a wannan babi na azkaru ba'da salah wa an sa'ad bin abi waqqas daga sahabi sa'ad bin abi waqqas radiyallahu an shi ma wani iya cikin goma da aka yi wa albihar da aljanna sa'ad bin abi waqqas da sa'id bin zaid an fahimta wannan sa'ad yana ciki Allah ta'ala ya kare da shi qala yake cewa qala kana nabiy sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yata'awwazu duburi salati bi ha'ula'il kalimat manzon Allah yana neman tsari ne yata'awwazu yana neman tsari abun Allah a ƙarshen kowace sallan farila da waɗannan kalmomin hine bi ha'ula'il kalimat da waɗannan kalmomi Allahumma inni a'udhu bika minal bukhl wa a'udhu bika minal jubn وأعوذ بك من أن أرد إلى أرزل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر رواه البخاري manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa'ad bin abi waqqas yana cewa yana neman tsari agun Allah game da waɗannan abubuwa na farko zai ce ya Allah inni ya'udhu bika min al-bukhli Allah ina neman tsarinka daga ruwa ruwa ba ɗabi'ar mumini bace dukkan mumini ba marowaci ba ne tunda shi shugaban ba marowaci ba ne an ce kyautar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta fi iska mai gudana in iska ta taso ka shaƙa wane ya shaƙa dabba ta shaƙa komai ya shaƙa to haka manzan Allah yi ta shi kyauta haka yake bai bambanci ajiyo da nasu bil khair an ce akwai lokacin da manzan Allah yake kyautar raƙumi 100 a lokaci daya raƙumi ɗari kuma ba a taɓa tambayar manzan Allah abu ya ce babu ba duk abin da ka tambaye shi ya baka shi ya sa akwai wata mata ta ɗinkowa manzan Allah wata alkyabba ta zo iya cikin sabon ya rasula wannan ni na ɗinka ta da hannuna na kawo ma'aita domin ka sa manzan Allah da hannuna na saƙa yana so kana sawa ya rasulallah manzan Allah ya karɓa ya mata addu'a ya mata addu'a ya ji daɗi da ya shiga gida zai fito ko ya sa kowannan alkyabari ta masallaci da ita ya yi sallah iyayen sallah ko sai wani sabi ce manzan Allah ina son ka bari gan nan sawata ɗaya ba ya sahabai suke ce ka amma wani baka kyauta ba wallahi baka kyauta ba don ka san manzan Allah duk abin da aka tambaye shi baya hanawa kuma wannan yanzu aka bayi bai sa ta kuma kace baka ba manzala iya zuwa gida ya na ɗauta ya aiko ya bashi sai ce ni abin da ya sa na tambaye shi wannan alkibar wallahi ba zan nasa ta bane zan ajiye ta ne wasiya idan na mutu amin da kafa ne ita domin manzan Allah ya sa ta ji ɗumin jikinsa to wannan abin nake kwaɗayi ina mutuwa a lullube da wannan kuma haka aka yi an fahimta ba irin roƙonka ba ne ka ji ko Allah kuwa ba irin roƙon mutanen yanzu ba ne ka roƙi abu kana da shi don ka ƙara wa naka yawa shi bukatarsa kenan shi mutuwa ma yake kawo kusa kai za ka yi kaji dala abin da kafa ni sadaka na aji anya ko kuma a garin mukalla wala na kasa wata riga kai sallar juma da Allah yana so ka ban zan yi wasiya idan na mutu a farke ta amin da kafa yana ita anya to shi yasa sahabbai rayuwarsu da dama akwai bambanci su duk abin da za su yi lahira sai ka dubawa su lahira suke bawa karfi amma mu a rayuwar mu duniya muka yadda da ita an fahimta to mazan Allah ba maroci bane kuma ya koya mana mu roki tsarin Allah daga ruwa ruwa bala'i shi alladhina yabkhaluna wa ya'muruna nas bil bukl wa yaktumuna ma atahum wallahu min fadli Allah ke siffata kafirai marowata ne kuma suna umartar mutane su ruwa suna boye abinda Allah ta'ala ya saukar musu na alqur'ani sannan kuma Allah ya ce ina yi wa masu irin wannan tanajin azabar wulakanci a gobe da kiyama duk inda mumin yake ba marwarci bane yasa wani mai hikima yake cewa anni la aini la adri ayyuhuma ab'ada ghawra binar jahannam albukul aw alkadhib yace wallahi ni a bincike na har yanzu na kasa ganewa a cikin abubuwan nan guda biyu wanne ne yafi nesantar da mutum a wutar jahannam ƙarya ce korowa tsakanin ɗayan da biyun da akwai ɗaya ciki wanda idan mutum ya shiga wutar jahannam ana nisa da shi in an jefa shi a wutar lahira ana nisa da shi in ya zama tataccen makaryaci ko in ya zama tataccen marowaci an fahimta ya sa wani mai hikima ke cewa bashir malul bakili bi hadisin awarisi ya ce ka yi wa dukiyar marowaci albishir da ɗayan abu biyu zai same ta ɗayan biyu zai same ta bi hadisin awarisi ko wata ja'ifa daga Allah ya ɗoro mata bala'i kudin ya ƙare ko Allah ba zai iya ba ana gobara iko ana damfara ana sata kai jarin ma haka kawai Allah zai iya samun musiba ya zai kawai ba satar ba damfara ba komai jarin ka nemi hikarsa ana yi ko ba yi ko kuma ka ka kimshe nerori da daloli a sa limitation na na na na na kuɗi ko ba ka ji wani ko ba ka bar ya ce amma yanzu an jere duk kasuwanni yanzu an bazo ana ana ta sayan kadarori da kuɗi kar lokacin kasu sai expiring ko ba ka wani in Allah ya toshe mai basira iya nan da da rezabuwan kuɗi har sai lokacin ya zo bai canja ba kuma iya tsoro ya kai banki a kama shi kuma ya iya fito da sai sai wani abu yake ne sai basira ta zama sai ya tsaya ci to Allah ba abin da bai iya ba yanzu wani duk hankalinsa ya tashi gashi na tsofin kuɗi duk ana ta fitowa da su ba hukarin sabon kuɗi na suna yau yanzu walla da ajiye suke yi suna ajiya ɓoye to aka ce to akwai rana tana zuwa an zuwa na ranar ta zo shi kenan an daina karɓa shi kenan ana ta fitowa da su wani rezabuwa za a ɓalle a fito wani ɗaki an ji wasu ɗakunan kuɗi gare su yadda ka san kana da ɗakin kwana da ɗan ɗakin yaranka a gida to wallahi wani ɗakin kuɗi gare shi ɗaki na kuɗi daga sama har ƙasa kuma maƙotansa ɗaya biyu uku wani iya kwana da yunwa wani wace irin bala'i ce wannan wani kudin an ɗauko hitsabar ajiya wani ma baya ɓanɓaruwa wani kudin ma nema yake lalace cire da kansa ma ya lalace tun kafin expiry ɗin ya zo wani ma mage lalace domin tsabar ajiya ina karanta wata jarida cewa cbn tana ba da rafar cewa kudin da a hukumance yake circulation a ƙasan nan to idan ka kasa shi kashi biyar to kashi ɗaya ne kawai ke yau kashi hudu duk an ɓoye shi kashi ɗaya ne ya ƙaddara a ce miliyan ɗari shi ne yake yawo a misali ko biliyan ɗari to abin da yake yawo ɗin bai fi biliyan ishirin ba sauran biliyan tamanin duk an ɓoye su ana shirin bala'i ana shirin masifa mana an ƙi a sai kaya an ƙi a yi kasuwa an ƙi a yi sadaka an ƙi a yi zakka an ƙi a yi taimako kawai an kinje kudin an ajiye shi kawai an ajiye an koyi don tsabara gimugunta da kasuwanci ma ka fito da shi za a ci riba kanka yi za ka sami yan dako za ka sami yan aiki za ka sami laborori kudin zai zagaya wa'ansu su samu abin da zan ci abinci to amma ba ɗaya so daga in allah ya so sai kama ka wannan hanyar bi hadisin awarisin ko ka mutu magadansu shi ne wurin saboda ka ruwa bala'i ce bai kamata ka sabarwa kanka da ruwa ba kuma abin da za ka sabarwa kanka da kyauta shi ne ka kaddarawa kanka duk abin da Allah ya hore ma duk abin da Allah ya hore ma to ka saran cewa akwai abin da za ka fitar ka yi wa ka yi alheri da shi ka ɗaurawa kanka wannan kawai ka cin Allah ya bin dubu goma duk dubu goma aƙalla kafin na kashe ta zan yi alherin dubu daya in Allah ya ban dubu dari akalla kafin na kai zan yi alherin dubu goma in kai wa kanka wannan hisabin to ko da ka zama miloniya yin kyauta da kudinka ba zai ba tsoka neman ido ba amma ka samu dubu goma ka cinye ka samu dubu hamsin ka hallake ka samu dubu dari ka cinye to in ka zo muloniya wala ba za ka yi kyauta ba wala ba za ka iya ba amma ka sabarwa da kanka da kankanin abu naira dubu biyar ka samu dan dauki naira ɗari biyu ɗari biyar ba wani kyauta da shi dan ka za ka samu dan dauki ka dan ba wani to hakan za ka saba ko allah ya ma tarin arzikin ba za ka ji kyashin yawa wani kyauta ba saboda haka manzan allah iya neman tsari daga ruwa allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl wa a'udhu bika min al-jubn ya Allah ina neman tsarinka da zama matsoraci aljibulu tsoro kenan ya zama tuni ba jarimi bane abu kadan na karaya na sare ba da wani yunkuri manzo Allah iya neman tsari daga wannan wa a'udhu bika min an urada ila ardil lum manzo Allah iya roƙon Allah kar Allah ya maida shi can tsufan karshe ne ardil lum mutun ya kai tokubin nan ya tsufa ba abin da zai yi wa kansa sai dai a daga a juya a fito da shi a maida shi shi ne arzalil umur manzan Allah iya roƙon Allah kar Allah ya kai rayuwarsa wancan lokacin wa uzu bika min fitnatid duniya manzan Allah iya neman tsarin Allah game da fitinar duniya wa uzu bika min azabil qabr manzan Allah iya neman tsarin Allah daga azabin kabari rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya fito da hadisi sa'ad bin abi waqqas yace manzan Allah duk karshen fasallan farilla iya wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-bukli وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر abubuwa guda biyar ne masu haɗari ka nemi tsarin Allah daga su wa an mu'adh bin jabal daga sahabi mu'adh bin jabal Allah ta'ala ya kare da shi annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsiran Allah da amin su kara tabbata gare shi yace qala lahu manzan Allah ya faɗa mu'azu bin jabal ya ce ya mu'azu ya kai mu'azu wallahi inni la'uhibbuka la haula wala quwwata illa billah mu'azu ya ji daɗi manzan Allah ya ce mu'azu wallahi ina son ka la haula wala quwwata illa billah manzan Allah sai da ya rantsuwa ya ce mu'azu wallahi ina son ka kasan duk wanda manzan Allah yake so shi ma Allah iya son sa duk kuma wanda Allah yake so Allah ba zai masa azaba ba an fahimta kuma shi wannan mu'azu iya cikin hufazul qur'an tun manzon Allah yana nan iya cikin hafizan alqur'ani gangaren alqur'ani tun manzon Allah iya duniya kuma an ce shine yafi kowane sahabi sanin haram da halal shine yafi kowane sahabi sanin haram da halal kuma manzon Allah ya ce shine shugaban majalisar malamai a lahira duk wani malami a bayan mu'azu ya tashi a gobe alkiyama ba kai yanzu an ce shugaban majalisar malamai na unguwa ba kana zari ido ko na gari ko na jiha ko na ƙasa da ƙasa ko haka ake faɗa to shi wannan shugaban majalisar a lahira ne mukamin zai yi shi duk wani malami in dai mutum ba annabi ba ne ko malami a bayan mu'azu yake zai jagoranci su kai su har ga aljanna Allah ya sa muna nan tuga Allah ya sa muna wannan tauba har ma hada gaibu yawa Allah ya sa mu da ciki to mu'azu bin jabal Allah ta'ala ya kare yadda da shi qala lahu ya muqala lahu ya mu'az manzon Allah ce ya mu'az wallahi inni la uhibbuk wallahi ni ina son ka mu'azu ina kaunarka wallahi inni la uhibbuk idan manzon Allah ya maimaita wallahi ni ina son ka mu'azu usika ya mu'az ina ƙaunarka amma zan ma wasici ya mu'az la tad'anna dubur kulli salatin taqul mu'az karka sake karka yadda ka bari a bayan kowace sallan farilla karka yadda baka faɗi wannan addu'ar ba an fahimta manzon Allah sai dai ce iya son sa yi rantsuwa yace karka yadda ai sallama daga sallan farilla ka samu sakaci ya hana ka karanta wannan zikirin shine Allahumma in Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husn ibadatik Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husn ibadatik haka manzon Allah ya ce mu'azu karka yadda ai sallama daga faril sallan farilla ba karanta wannan ma Hausa suna ce ana yawa mai uwa fada amma mara yana ji kuma gaskiya bane duk da mu'azu ake fada mu ma muna ji kuma za mu rike muna kwatantawa don mu samu wannan albarkacin mu ma ya Allah a aini ka taimake ni ala zikirika wajen ambatonka Allah ka taimake ni na zamanto mai yawan ambatonka wa shukurika ya Allah ka taimake ni wajen yi ma godiya Allah ka taimake ni duk abin da kamar na gode maka ni'imar da kame ka taimake ni wajen yawan yi ma godiya ya Allah wa husnul ibadati ya Allah ka taimake ni wajen yi ma ibada mai kyau wajen kyautata ibada zuwa gare ka ya Allah duk abin da zai na ibada ya zama to mai kyau ne kana son sa kuma kaya yaji da shi ba bid'a ba san zuciya a ciki ka taimake ni wajen yi nayi ibada hasana ibada mai kyau kuma karbabbe a goka ya Allah haka manzon Allah ya faɗa wa Mu'adh bin Jabal karka yadda duk inda aka ce assalamu alaikum duk rintsi kai kokarin karanta wannan zikirin rawahu abu dawud wa nasa'i wa qala an-nawawi isnaduhu sahihun imam an-nawawi yace hadisin iya da inganci wa an uqba bin amir uqba bin amir hima sahabi ne an ce a lokacin umar dan khattab ya zo afirka an ce dalilin sa ne ma musulunci shigo wannan yankin ya zo wajen egypt an ce da wajen su algeria da wajen su chadi haka an ce ya dan zazzagaye a wannan iriyoyin daga nan kuma aka samu du'at da at-tujjarul mutajawwilun da al-ghuzzatul fatihun waɗannan suka dau da kuma musulunci suka shigo da shi akwai masu da'awa suna warewa a shekara ne a a wata shida ne su tattara abin da suka samu su yi guziri su tafi su dinga kai tallar musulunci garuruwa inda har yanzu ma ana samun wa'ansu a cikin ƙungiyoyin nan suna irin wannan a je wani gari a yi kwana biyu ko uku ko hudu kwanaki ma bai fi sati ina ji wannan ne ma sati na biyu wa'ansu daga zariya suka zo tun daga zariya suka tafi wannan garin akwai juma'a ma da wani ya zo ya mana fari kudu ba nan ɗaya ne daga cikin wannan bakin sun je balanga sun je shangon mai amman wajen kwanan su biyu suna wannan dawar ba sa eh kwana biyar ma suna zagaya ko ba sa bukatar komai na'am to ga mala da mushani kwarai da gaske to duk ga sanan hore du'at wanda mutum zai yi tanaji a albahinsa ya dinga rage wani abu ko a kasuwarsa ya samu hutu cikakke na sati biyu ko sati uku sai ware sati ɗaya ce zai bar garin sai tafi dawa iya da guzurinsa ba bara zai muku ba wani ma har hotel suke kama wasu na da hayansu kar ma su tsora muku nauyin komai su ji su yi guzurin su da kayan ki tsaf ga matasa ne eh sosai haka ake so dama mana matasa mana amma tsofi ai sun yi abin da zai sun gaji ai amma aiki da ake so matashi matashi shi ne mai aikin karfi ai wanda iya da lafiya a jikin shi su zo su yi kwana kaza ka duba kai kana nan shekarar ka wajen 40 50 tun lokacin da Isma'ila Idris zai kafa kungiyar izala kana nan da wayanka amma baka taba zuwa shangon wa'azi ba baka taba zuwa balagan kai tallan sunna ba amma wani ya tautin daga Zaria wajen kilomita 300 da wani abu wajen 400 ba kana ya taho har nan garin ka yazo ya ce ba ma a gwamben ba za a yi domin akwai masu dawa a cikin gari ya ce ƙauyuka za a fita bai tsaya a kuma ko aku ba a can ya yi wanda aka fi ƙishirowar abin can suka shiga suka yi kwana biyu ko uku a wannan gun kuma suka zo cikin garin suka yi wutar lacce halin sannan suka tafi wannan ya samu asali tun bayan saba yana sami irin waɗannan mutane su yi guzurinsu domin suna ƙoƙarin abin da manzan Allah ya faɗa sai na Ali radiyallahu anhu ya tabbata gare su mutum ɗaya ya gane kuskure dalilinka yafi a cika ma duniya da dukkan wata dukiya baka mutum ɗaya ya gyara tsarkinsa dan kai dalilinka mutum ɗaya ya gyara alaularsa dalilinka mutum ɗaya ya gyara zamantakewarsa dalilinka ka zama kai ne sanadin gyaruwarsa ga addini to ya fi duk dukiyar duniya na ɗauka a baka kuma zan Allah ya ce khairul laka min umar ni'am ya fi alkhairi gare ka a cika duniya da abin da yake mafi tsada a baka to wannan kwaɗayin wannan hadisin suke yi su ma suna da gidajen suna da iyalin suna aiki wa'ansu akwai ma janar ɗan soja a cikinsu a mai major janar akwai major janar na soja akwai dokta akwai waye ba wai marasa aikin yi ba ne suna da aikin yinsu kwaɗayin abin suke yi amma kai ba ma ka tsallaka ka ta wani ga a anguwarku a garinku a makotanku an zo ana darasi yau darasin mu 66 a wannan littafin amma wani bai taba zuwa yayi minti 60 a wannan ba darasi 66 kuma duka magana ake akan gyaran sallah duk abin da ake gamar ibada sallah ake so ka gyara amma an ka sa wayarka a gaba za ka yi awa biyu kana juya ta kallon bal za ka iya minti 90 sau biyu kana kallon bal za ka iya fita kamfen ɗin wani ɗan siyasa ka wuli a jeji ba ma ke mai san sunan gaba Allah wallahi bai san sunan gaba nan kiɗan ka naji kiɗan ka sai ka ji ka fito amma a zuwa ce wannan rabu da wannan kasan gala ba san shi ba aikin banza kenan banza a banza wanda kake da shi da ma bai sani ba ka ƙi ka fahimci addinin ka ƙi ka kare mutuncin kanka kana shirme ga abin da zai amfani ka duniyarka da lahirarka wani ya baro har zariya ya baro zariya ya zo ya ma da'awa a nan wani ba abin kunya ba ne wallahi ta laifin kunya ne kai ɗin abin da ya zama wajibi ka kasa yi ka kai musu da surutu da surutu da musu wannan ka iya amma yunkurin yan aikin alkhairi baka iya ba baka iya ba baka koya ba wannan shine daga ciki kuma akwai al-guzzat al-fatihun akwai al-tujjar al-mutajawwilun akwai 'yan kasuwa suna kasuwa suna da'awa suna kasuwarsu in sun jo nan garin fatauci za su yi a masallaci su yi sallah su ɗanyi na siya minti biyar minti goma shi ma wannan ya taimaka wajen shigowar musulunci wannan yankin an fahimta to uquba bin amir wannan hadisin da zamu karanta wannan sabon da zamu karanta hadisin sa lokacin umar dan katsabanci ya shigo dalilin su musulunci ya yi da wannan yankin Allah ta'ala ya kara masa yadda kare ke cewa amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni an aqra'a al-mu'awwizatu dubburi kulli salati manzon Allah ya umarci ni na karanta al-mu'awwizat sune falaki da nasi an gane ko wal a'udhu bi rabbil falaki da wal a'udhu bi rabbin nas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci ni na dinga karanta su a ƙarshen kowace sallan farilla an bayyana to yake karanta su akwai salloli biyu da sai ka karanta su uku uku sauran sallolin kuma ɗaya yake karanta su sallan asuba za ka karanta kulhuwa uku falaki uku nasu uku sallan azhar kulhuwa ɗaya falaki ɗaya nasu ɗaya sallan la'asar kulhuwa ɗaya falaki ɗaya nasu ɗaya sallan magariba kulhuwa uku falaki uku nasu uku sallar isha kulhuwa ɗaya falaki ɗaya nasu ɗaya in dai ka dimanci wannan duk sallar farilla kana wannan to manzon Allah ya ce da ɗan adam da aljan ba wanda ya sai gaba yanka wallahi duk tuggun mai tuggu da makirci mai makirci wallahi da kyale ka an fahimta bayan nan manzon Allah ya sake cewa idan ka je kwanciya ka gama komai za ka kwanta ka yi alwala ta kwanciya bacci ka haɗa hannunka biyu kana karanta su cikin hannunka motsin harshenka da yawu yawun bakinka yana faɗawa hannun shi ne annafu bushi da alamar yawo a ciki ka karanta qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kace bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas hannunka haka yawunka da motsin bakinka iya fadawa hannu manzala in ka gama wannan ka shafe jikinka duk inda hannunka zai kai ka shafe ka sake dawowa ka karanta sau ka maimaita sau biyu kenan ka shafe jikinka ka sake dawowa ka karanta karo na uku ka shafe jikinka an ce ka yi baccin ka babu da zai same ka ya fi ka ɗauko mai gadi da bindiga ya kwana a kanka wallahi inda kana da imani tawakkali wallahi yafi wannan mai gadi da bindiga a kofar gida wallahi bai kai wannan tsaro ba tunda duk tsaron mai gadi ya isa kare aljani eh ina ba su bindigogin su kenan suna kare aljani in su ga wanda bindiga su bindiga su ma ta fita su gudu za su kuma haka ake ba mai karamar bindiga idan ya ga mai babbar bindiga zai zauna to wallahi wannan ka karanta duk tsiyar aljani da duk makircin dan adam wallahi babu da zai yi ba lafiya kalau za ka tashi to manzon Allah ya karantar da wannan ku dinga yi musamman a wannan zamanin wanda shari yayi yawa tuggu yayi yawa kana neman abincin ka wani ya neme ka saraka neman ka yake da bala'i da musiba wallahi to maganin wannan da kowa ma ka dimanci wannan ka dinga wannan baji ba gani da kare jikinka ba gane masa ba kama farki da nasi ita yi in ma wani aka an ma wani ba aka harbo wala ala zai baza shi ba abin da za a yi ma ka dimanci wannan kullum lafiya za ka kare ka ware hannunka abin da malam kabiru ce wala ko da hannu da hannu ne ka zo an fahimta lafiyar allah zai kara ma a jikinka da kwarjinin da da duk abin da ba a so din sai allah ya mai shi amma yanzu wani iya kallon waya ma sai dai kawai je ya bacci bai sani ba wani wace irin asara ce ka yi alwala ka karanta ayatul kursi wa amana rasulu hasbi allahu wa ni'mal wakil duk ba za ka yi ba chatting kake facebook ne whatsapp ne waye kana ta yi wani ma kawai daji ta faɗi yawan da bacci to akan me za ma asiri ba zai kama ka ba duk abin da aka ma wallahi ta tsira jikin ka domin baka dau hanyar da manzon Allah ya ce wajen kariyar kai baka dauka ba ka tsaya kana naka shirman kawai Allah ta'ala ya samu dace to mu'a Uqba bin Amir ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk karshen sallan farilla kar ka saki ka dinga karanta waɗannan mu'awwizat din al-mu'awwizat wanda ake neman tsari da su ko manzon Allah ya ce ba wani abin neman tsari da Allah ya saukar wanda yake falaki da nasi in dai tsari kake nema daga shari na dan adam ko aljini ka dimanci waɗannan surur wannan hadisi ya cin hadisin Imam Ahmad bin Hanbal warawahu wa abu dawud wa kuma wa tirmidhi wa nasa'i duk waɗannan malamai sun fito da wannan hadisi wa sahawo ibn hibban ibn hibban kuma inganta hadisi hadisi mai namba ta takwas a babin al'adhkar ba'd salah wa an muslim bin al-haris daga muslim bin al-haris at-taymi ko at-tamimi radiyallahu an Allah ta'ala ya kare da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam asarra ilaihi faqal abin iya faranta masa rai zuwa gare shi in ya ga wani iyayi abin iya faranta masa rai faqala ma iya cewa idan sarafat idan sarrafta min salatil maghribi faqul allahumma ajirni minan nar sab'a marrat kana kammala sallan magriba kana cewa assalamu alaikum to daga cikin azkar din da zaka yi da wuri-wuri musamman shi wani iya da ka'ida ma an fahimta ka ce allahumma ajirni minan nar sau bakwai allahumma ajirni minan nar sau bakwai kafin ka yi wa kowa magana ko sallama mutum yake maka kyale shi ka karanta wannan allahumma ajirni minan nar sau bakwai sannan ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu bi yadihi al-khayr biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir sau goma shi ma ba a san kaiwa wani magana sai kai wannan duk abin mutum ya dinga ma magana ka gaba da shi ka'idarsa da farallarsa ba a so kaiwa wani magana daga yi sallamar kai ka karanta su to manzon Allah ya ce ku dimanci wannan inji sahabi muslim bin al-haris manzon Allah iya faranta masa rai yace duk bayan sallar farilla bayan sallar maghrib yawa da magrib ne da asuba waɗannan azkar din da magrib da asuba Allahumma ajirni minan nas ba'amarat fa innaka idza qulta zalika idan Allah ya taimake ka bayan sallar magriba ka ka fadi wannan kai wannan summa mutta fi laylika ka mutu a wannan daren kutiba laka jawarun minha za a rubuta ka kai an nesanta ka daga wutar haka mazan Allah ya ce kutiba laka jawarun minha kana cikin wanda ba kwa ma kusa da wutar kuna nesa da ita yanzu da muka yi sallar magariba da Allah mutane ne suka yi Allahumma ajirni minan nar kai gai ko to alhamdulillah kai ma gai ko to haka ake so duka ana yi kar ka sake ka shagala amma ka'idar kar ka yi wa kowa magana Allahumma ajirni minan nar ko wani yazo gunka iya iya damun ka da tambaya ka kyale shi yasa da za ga iyayen mu malamai za ga wani ana ta masa magana ya an gane ko ana ta masa magana bayan sallah iya gyaran murya to wannan azkar din yake so ya gama duk abin da za ga ya murke kayan ka sai na gama tukun ka faɗa min manzon Allah ya ce idan har Allah ya taimake ka ka ainihin mutu a wannan daren to kai kama da wuta motsinta ma ba za ka ji ba to don allah ko mai girma gwamna ne yake ma magana inda ka san wannan kaya da za ka kula shi me zai ma ne duk abin da zai baka ba a duniya zai baka ba ne ko zai baka aljanna ne ko zai hana wuta ta shafi ka lahira bai isa ba kai ko shugaban ƙasa ne in dai har ka yadda da wannan abin da manzan Allah ya faɗa ka yi imani da shi wallahi tallahi ba za ka yi masa magana ba yasa wata rana ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ta'ala ya ƙara masa rahama ya zo wajen malamin sa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da asuba ya zo gunsa da ya zo gunsa da asuba bayan an yi sallan asuba sai ya fito daga inda yake limanci dan koma gefe haka ya zauna iya azkar shi ibn al-qayyim ya zo wajen sa in ya dan gama azkar haka zai masa wasu tambayoyi akan addini don malamin sa ne shi kuma shekul islam bai san ibn taimiyya ibn al-qayyim na jiran shi ba tunda shi ga bai juye bayansa ba shi kuma iya bayansa a zaune ibn al-qayyim ya ce wallahi ina nan a zaune zai juyo zai juyo ya kalle ni zai tashi zai tafi gida ya ce wallahi muna nan a masallacin bai motsa ba sai da rana ta yi zawali sai da rana ta gusa dab da lokacin sallan azhar sannan yau yau yau ba ya ce ah dama kana nan ya ce wallahi tun azuba ina nan ina jiran ka ce wallahi azkar nake ban gama ba tun asuba fa har sha biyun rana kuma kar ku manta shekul islam inji imamu zahabi yace da hannunsa sai da ya kirga littafin da shekul islam ya guda 500 amma bai gama karshen su ba wanda ya sani sun kai guda 500 wanda ya rubuta ba wanda ya karanta ba wanda ya rubuta da hannunsa ba mutumin da ya wannan aikin amma yake zama ya azkar tun asuba har sha biyu rana amma kai ko kawa'idi ba gama karantawa amma ka fi kowa surutu kuma Allah akwai aiki a gaban wallahi wallahi tallahi akwai aiki waɗannan mutanen da suke irin wannan aikin amma ka duba yadda suke bomba ta bomba ba sa son su bar Allah subhanahu wataala akwai alƙali iyaz wanda ya littafin ashifa an gane ko wanda yake cin mata ashafa idan magariba ta yi kamar iya zuwa ka an yi sallar magariba sai ɗaliban su ga iya ta murna kamar an mai wani albishir idan kuma garin Allah ya waye rana ta yi kuma sai damuwa ta bayyana a biskarsa wata rana dai suka yi ƙarfin hali suka ce akar muka Allah da Allah mu da tambaya muna tare da kai daga an yi magariba sai muka kama walwala kana annashuwa amma idan gari ya waye kuma sai muka kashi na kana cikin damuwa sai ce wallahi abin da yasa nake walwala bayan sallar magariba to na san lokacin ganawa ta da Allah yayi idan dare yayi ina samun enough time wajen ganawa da Allah idan kuma gari ya waye wannan ganin da nake da Allah ya yanke kace ne duniya ta ishe ni shi yasa nake samun kaina cikin bacin rai Allah amma magariba tana yi to nazo nazo gunda zan gana da ubangiji to haka magabata suke yanzu wannan azkar din gashi nan muna ta karantawa kowanne hadisi masu inganci amma ba za ka iya yi ba ba ka iya yi domin ganda wani abin ma shirme wani abin ma rashin sanin yancin kai da ciwon kai in ka fita ka je wajen me za ka yi idan ka ƙi karanta wannan ɗin ka fita ka je wajen me za ka yi a wajen tsaye gumi ko tsurku ko gulma ki ne babban aikin da ka iya yi wani ba ba shago gare shi ba wani ba ba gidansa zai je ba kawai a bakin masallaci ko bishiya zai tsaya ya zauna ko shi kenan ya dinga surutu kuma agun ga abin da zai fishe ka duniyar ka da lahiyar ka ba za ka yi ba domin shi dan ya fi tsare makonnan ka malike cewa idan ka ce Allahumma ajirni minan nar in ka faɗi wannan Allah ya kaddara ma mutuwa a wannan daren kutiba laka jawaru minha za a rubuta kana cikin wanda ba kusa da wuta an nisan ta da ku daga ita Allah ya samu da cikin su wai za sallaita subha idan ka sallaci asuba fa qul kazalik ka sake maimaita wannan Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar fa innaka in mutta fi yawmika idan ka mutu a wannan yinin daga asuba kafin rana ta fada to kutiba laka jawaru minha Allah zai sa malaiku su rubuta ka baka cikin wanda za ku kusanci wuta ma balle tana baka shiga Allah ya nesanta ka din da ka ce Allahumma ajirni minan nar Allah ya karba ya nesanta ka daga wutar ba za ka shige ta ba an fahimta Allah ta'ala ya ba mu ikon yi Allah ya ba mu ikon yi za mu tsaya nan insha Allah sanadiyar lokaci ya ci mana amma ga wani ƙari na go warwahu nasa'i bi nahwihi wa zada faqul qabla an tatakallam kun ga magana da go akwai riwaya cikin littafin Imam nasai makamanciyar wannan faqul ka faɗi wannan ƙabla kafin an tattakalan kuwa kuwa magana idan kana so ka dace da wannan falakar kai wa kowa magana Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan ka faɗa so bakwai shikenan wancan kuma la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir shi kuma sau goma shi ma akwai fallar da za a faɗa sai mun zo karanta shi kamar ka yanta bayi goma kamar ka yi kaza goma an gafarta mazurbanka ɗari an ɗaga darajarka ɗari duk akwai hadisun za musu cikin abin da yake ƙasa da minti biyu ka gama allah ya samu dace allah ya mana albarka abin da muka faɗa daidai allah ta'ala ba mu ladansa abin da ne kuskure kuma allah ta'ala ya yafi mana allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a gare mu ga mahaifanmu allah ji kansu allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya sa da mu da su duka 'yan aljanna ne Allah ta'ala muna roƙonka ka tabbatar da mu akan hanyar daidai ka samu yi lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ka ji kanmu ka ji kan ma'aifanmu Allah ta'ala ka shirya da mu da zuriyarmu Allah ta'ala ka sa muna cikin wanda wuta babu rabanta jikinmu ya Allah Allah ka sa aljanna ce makomarmu Allah ka sa aljanna ce makomarmu Allah ta'ala majinyatanmu a gida ko asibiti Allah ta'ala ka ba su lafiya Allah ta'ala kuma kare mu da lafiya da imani Allah ta'ala dukkan bukatunmu na alkhairi Allah muna tawassuli irin wannan zama Allah ta'ala ka biya mana su duk kuma abin da ya dame mu kuma yake fargabarsa muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu daga fadawa sharrin sa Allah ta'ala muna roƙon ka masu taimakon addini a duk inda suke Allah ta'ala ka taimake su dukkan wanda yake wa addini hidima da kudinsa da iliminsa da karfinsa da shawararsa Allah muna roƙon ka saka masa da aljanna duk kuma wanda yake kawo mana matsala cikin wannan addini ya Allah ta'ala kai mana maganinsa Allah kai wa kasar mu mafita Allah abin da ya doso mu na kakar zabi Allah ta'ala ka mana zabi mafi alkhairi Allah ta'ala ka kada ka bar mu da wayen mu ko dubaran mu Allah son mu ya dace da son ka ya Allah Allah kin mu ya dace da abin da kake ki ya Allah Allah ka kaddara abin da muke so kana son sa kuma ka sanya masa alkhairi da albarka Allah ka kaddara abin da bai mana a zuciyar mu kai ma Allah bai maka ba Allah kuma ka kaddara mana kyamarsa ya Allah Allah ta'ala muna roƙonka samu yi lafiya mu gama lafiya dukkan wanda ya zo wannan masallaci Allah ka mai da kowa gidansa lafiya ladan da ake samu a irin wannan gurabi Allah ka sa da rabanmu a ciki Allah ta'ala ka sa da rabanmu a ciki Allah ka raba mu da rushewan aiki muna ƙara addu'a ga dattijo hakimi Allah ya ƙara masa lafiya wannan ɗawainiya da yake ta yi ta addini da fama da rashin lafiya Allah ya sa ka fara ne kuma dukkan bukatunsa da ibadunsa da mu duka Allah ya karɓa mana subhanaka allahumma bihamdika نعم بسم الله banji ba banji ba a karanta mai juzi'i waye ce ba daga sai wani ya faɗa ma dalili ya yi ita magana addini ba a yin da da kai idan ka ce abu kaza ba zai ka faɗi dalili idan ka ce abu kaza zai yi ka faɗi dalili wannan shine kaidar addini amma haka kawai ba za ka zo ka ce abu ba zai yi ba ko Allah ba zai yi ba ko baka faɗa ba ta dalili ba wannan ya zama hira kenan ko kuma ka ce abu kaza zai yi ka ki faɗa mutane dalili ba daidai bane na'am eh to sai a tambaye shi ai sai akar mu kalame dalilin ka hatu burhanakum wannan shine addini ne wayewa addini duk wanda ya ce ma kaza kaza musamman abin da ya shafi lahira za a karba ko ba za a karba ba za a bada da ko ba za a bada da ba sai kai tambaya ce a karba kalamun na san dalili shine gaskiyar magana na'am wal addu'a sujada ne ba a so dai kullun sujadar ka wata tafi wata tsawo ba a so amma dan lokaci dai ko dan abin da ba sai an daga ido a gashi wannan ba matsala insha Allah amma kullum ba a so a ce sujadarka har ma an saba ta ƙarshe tafi tsawo wannan an ce bidi'a ne baya cikin tsari masha Allah na'am addu'an ƙarshe na'am na'am wanda za ka zo eh ya halatta ya halatta iya tambaya game da wannan alama ajiri minan nar an ce karka yawa kowa magana sai kai to kana sallama akwai wata bukata ta matsa ka dole sai ka fita zaka iya faɗa a waje ka fita kafin ka je gida ko kuma bukata ya halatta ka faɗa Umar dan Khattab ya ce sautari muna sallama sai mu fita daga masallaci a hanya muna azkar din mu inda za mu je ko gida ko wani guwa wanda ya matsuwa ta da mu to ba za mu muna yi muna yi a hanya ga mu je inda za mu je ya halatta ka yi amma ka'ida dai karka yi wa kowa magana wallahu ta'ala ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majidun اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم